بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da ashirin da hudu ga watan sha'aban hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da sha hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na casa'in daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin sahih muslim wallafar al'imamu abul husain muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi take da karatun hadisi da aiki da shi shi da zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulman ta ba muna cikin kitabul iman wato na tattarar da al-imamu muslim ya tattara mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi magana dangane da imani da kuma bayani akan wace fassara ce ingantacciya ta kamata a waɗannan hadisai domin kar a gaza kaiwa abin da ya dace ko kuma kar a ka a game da abin da ya cancanta a fassara waɗannan hadisai mun yi karatu dangane da babu bayani babu bayani nuqsan al-iman bi naqs at wa bayan itlaq lafz al-kufr ala ghayr al-kufr billah ka kufr an-ni'mah wal huquq babin da ke bayani akan nakastuwar imani da nakastuwar ba'a ma'ana da gwargwadon yadda ka rage ko ka nakasa wajen bautawa Allah sai imanin ka ya nakasa da kuma bayani akan cewa an ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi amfani da kalmomi na kafirci ga nau'in wasu nau'uka na laifi da nufin cewa kafircewa ni'ima yake nufi ba kafircewa Allah ba ma'ana mutum ne kyautata maka sai ka zo kai butulci sai a ce kai kafirci ba ana nufin kawo ridda ba ana nufin kawo butulci ko kuma wani wanda Allah madaukakin sarki ya dora haƙoƙi a kanka game da shi sai ka zo sai ka ainihin butulce mishi to duk an je inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kirayi waɗannan da cewa kafirci ne amma da nufin ainihin wato butulci mun karanta isnadi na ƙarshe isnadin ainihin wato da muslim ya samo shi daga yahaya dan ayyub da qutayba da ibn hujr ko haka ne shine da yake cewa wa haddathana yahya ibn ayyub wa qutaybatu وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كرمت ونقف المقبري da ke cikin wannan hadisi shine al-Imam Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan Sa'id dan baban Sa'id to shi baban Sa'id din Abu Sa'id din sunan shi Kaisan ina fata an gano malamai sun tattauna matsaloli akan shi matsalar farko suka ce shin wai dan ne al-Maqburi ko ko uban ne al-Maqburi Sa'id al-Maqburi malam Sa'id na makabarta saboda makabartar garin su tana bayan gidan dan haka sai ake ce mishi malam Sa'id na makabarta mahaifin shi ma Abu Sa'id mai suna Kaisan shi ma har yau ana ce mishi al-Maqburi shin wane ne daga cikin su hakikanin al-Maqburi din malamai sun tattauna wannan mas'ala kwarai da gaske shi nake dan son kadan zan karanto mana wannan mas'alar ta fi shafan musamman dalibai na ilimin hadisi malai ce tambihatun al-awwal annahu ikhtilifa fi al-murad bil maqburi ha huna hal huwa abu sa'id al-maqburi aw ibnuhu sa'id shin dan ne al-maqburi din ko kuwa fa inna kull wahidin minhuma yuqalu lahu al-maqburi kowanne ana ce mishi na makabarta misali abubakar mahmudu gumi to dr abubakar mahmudu gumi to tambayar ita ce waye gumin na farkon ne gumin uban ko kuwa dan don kowanne yana danganta shi zuwa ga gumi ka kamar wannan matsala ce na kawo muku misali ne ko kun fahimta jama'a to sai yake cewa wa in kana al-maqbur fil asl huwa aba sa'id ko da yake asalin mahaifin shine al-maqburi din فقال الحافظ أبو علي الغساني الجياني عن أبي مسعود الدمشقي هو أبو سعيد المقبري والد سعيد ونبضل مالني مثلا إن من حديثي مثلا تاريخ يكيتي وقسكي شيء بني المقبري قال أبو علي وهذا إنما هو في رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو وقال أبو الحسن الدار قطني الإمام الدار قطني كسيتي خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد المقبري قال الدار قطني وقول سليمان بن بلال أصح قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المخرج على صحيح مسلم من وجوه مرضية عن إسماعيل بن جعفر وأن يقام تتنون مسألة سيسأل لك زواغا وتمسألة تحقيق شيني حقيقة أبني المقبري amma sai dan kuma wannan nisbar ta bi shi amma da yake gida ɗaya ne asalin gidan uban ne akwai makabarta a bayan gidan to dan da ya tashi ya gaji ilimi ya zauni gidan shi ma sai ake cewa al-maqburi amma asali uban ne da wannan alkunya kamar yadda Dr. Ahmad Abubakar Gumi ba shine gumin ba shi kan dan Kaduna ne amma uban ne gumi ko kun fahimta jama'a shine garin da aka haife ka nan ne garin ku haka duk muka zama zage zage tambihi na farko kenan التنبيه الثاني قال الإمام الذهبي في التاريخ في ترجمة سعيد المقبري ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين الإمام الذهبي ولقى ورتكت مالمي أتكن سن تاريخي يكي تشوى shi sa'idu min maqburi an fahimta shi dan kenan yace mutumin kirki ne sai dai ya rage saura shekara hudu zai rasu sai ya samu matsala wadda ta rikita mishi haddar shi wa ma azunnuhu rawa shay'an fil ikhtilaf imam az-zahabi yace sai dai kuma bana tsammanin ya taba ruwaito wani abu a halin da ya samu rudani game da hadda walidhalika ihtajja bihi mutlaqan arbabu sihah dan haka su imam al-bukhari da muslim da sauransu suke kafa hujja da shi kai tsaye ma'ana tun farko rayuwar shi har yazo dab da shekara hudu zai rasu ba shi da matsala game da hadda kun san yadda alaramomi ke cewa wani hadda shi tana rawa haka malaman hadisi ke cewa wani hadda shi tana rawa ta hadisi to na daga cikin abin da ke kada hadda wani lokacin tsufa wani lokacin konewar littattafai na daga ciki wani lokacin rasuwar wani masoyi to kwakwalwa sai ta kasa jurewa wannan musiba sai ta ainihin motsa to idan kwakwalwa ta motsa to duk abin da ke cikin ta sai ya motsa Allah ya sa ka fahimci wannan simple logic ne yanzu da ake da duniyar computer hard disk ɗinka yana samun matsala to Allah ya kiyaye abin da ke cikin hard disk din to haka kwakwalwarka ita ce hard disk ɗinka da zarar ta samu matsala to duk abin da ke cikin ta ma sai dai kuma wani gyaran ubangiji wa qala fi sirr alam nubala a cikin sirr alam nubala ko imam az-zahabi cewa qultu wa ma ahsibuhu rawa shay'an fi muddat ikhtilatihi sai dai bana tsammanin a tsawon wannan shekaru da ya samu wannan rudani ya taba ruwaito wani abu wa kadhalika la yujadu lahu shay'un munkar don haka ba a taba samun wata riwaya ta shi ko kwaya daya wadda malamai ke kyama ba wa qala fi mizan al-i'tidal a cikin mizan al-i'tidal yace ma ahsibu anna ahadan akhadha anhu fil ikhtilaf ban taba tsammanin wani ya taba riwayar wani hadisi daga wannan malami ba a halin da ya samu wannan matsala فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه تسيل al'imamu ibn uyaina ya je wurin shi zai koyi karatu a lokacin wannan malamin ya tsufa ya samu wannan ɗan rikici na kwakwalwa sai ya samu yawo na zirarowa daga bakin shi me ya faru falam ya hamil anhu sai bai karɓi hadisi ko kwaya ɗaya da gare shi ba malaman hadisi komi naka dukka gama hayane ka kamar kwaro ne ya hau kan tafi a haske duk inda ya juya yana ganin ya gudu kuma kai haka fa ya sake dawowa sararin duniya duk waɗannan malamai da kuke jin ana haddasa na wani haddasa na wani sai da suka bi suka bibiyi rayuwarsu tsaf yasa an kana son zama malamin hadisi abu na farko sai kayi karatu mai zurfi sai kayi karatu mai faɗi sannan sai ya zama kwakwalwa ka tana iya rikewa ka ji wani ikon Allah littattafai ne guda uku al-Imam zahabi ya rubuta shi ya rubuta su a cikin shekaru 40 Tarihul Islam mujalladi 80 ne sarki ya tabbata ga Allah nan da na sa hannu shi zan ɗauko ka gan shi 80 volumes kana nan ko shafi guda na asali baka san ana ba ba ba da ko kana ci alaba ta malan karatu yawa gashi mujalladi 80 80 volumes sannan ya zo rubuta littafin suwar alamin nubala ga ta ita ma haka gata sannan ya zo rubuta littafin al-mizan mizanu li'tidal sarki ya tabbata ga Allah ka ganta waɗannan littattafan wannan mujalladi hudu ne ko mai mujalladi biyar wannan mai mujalladi biyar ne na afwan waɗannan littattafan a cikin shekaru 40 na rayuwar shi ya rubuta kaga a can cikin tarihul islam ya yi magana a kan wannan malamin da ya zo cikin sura alamin nubala ya sake yin magana da ya sake zuwa cikin mizanul itidal ya sake yin magana amma duk maganganun ma'anarsu ɗaya babu kwamfuta a lokacin babu typewriter da hannu ne ake ɗaukowa da alƙalami mai tsaga a dangwalo cikin tawada a yarfe a rubuta amma ƙarya kake ka ce ka kama sun yi tufka da aurora sai abin da ba a rasa saboda aikin dan adam ina fata an gano shi yasa ibnu hajar da ya taso yana saurayi a duniya ba abin da yake so irin ya zama irin imamu zahabi cewa yake Allah ka sa in yi karatun ilimin tarihi da hadisi da larabci irin Imam Zahabi ya je aikin hajji ya ɗibi ruwan zanzam ya sha ya wannan addu'a ka san ɗan adam kuma sun ce da gwargwadon rayuwa da gwargwadon ƙarin buri da ya kai matsayin da shi da kanshi yanzu ya san ya yi karatu ya kai irin na Imam Zahabi sai ce o kaga na yi wa kaina ba cewa na rinka yi Allah ka sa in fi zahabi Allahu akbar ina fata an gano قال الجامع صلى الله عنه تعالى عنه هذه فائدة جليلة لم أظفر بها إلا عن هذا الإمام الذي له اليد الطولى في سير أحوال الرجال wannan babban malami namu Muhammad Ali Adam yace kaga wannan fa'idar tun da nake ban taba ainihin samun ta ba sai a wurin wannan babban malami al-Imam Zahabi wanda Allah ya wabbawa game da sanin tarihin halayen mutanen hadisi malam sai yake cewa wa fahsuru marwiyatihim da kuma ya kware wajen binciken riwayoyinsu fatamassak bihi kai riko da wannan fa'ida yanfa'uka fi mawatin kafira za su amfanar da kai a wurare masu yawa daga cikin wuraren da za su amfanar da kai idan aka samu wasu matasa suka taso suka fara karatun hadisi galibi su a ɗabi'arsu kurakuran malamai sukan kokarin so su gano dan haka sai ka ji wata ran wani ya je ya binciko ya ce wannan sa'idun al-maqburi kana mukhtalifan ya kasance mukhtalifai ne me yasa bukhari yake rawaito hadisai wurin shi sai maka wannan tambaya sai ka ce mishi gaskiya ne amma ikhtilafin ya faru ne daga ƙarshe to irin su ne ake cewa tagayyara bi akharatin a ƙarshen rayuwar shi ya samu canji game da haddashi to sai ka ce mishi amma shi imamul bukhari da sauran malaman da ke rawaito hadisi wurin shi suna rawaito hadisi kai tsaye a wurin shi saboda sun san cewa wannan matsala haddar ta faru ne bayan dalibai sun gama koyon karatu a wurin shi kaf sun tafi ba gaba kowanne dan adam ya dade a duniya ƙarshen rayuwar shi yana samun canji ko ya ko a samu tahrisi wani in ya manyanta sai ya kasa fitar da harufa daidai ko don saboda haƙora sun zube ko kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa arzamul umur sai ya koma me sai ya koma arzalil umur ya koma irin shekaru na kuruciya yaro sai ka je yana cewa ruwan shanyi sai ka ji in tsohon shekara kai shekara 80 sai ka ji shi ma yana cewa ruwan shanyi shine tsamin baki dan adam yakan koma haka amma kuma wasu Allah madaukakin sarki yana tsare su daga haka gaba daya wasu Allah ya saka musu makanta kamar shi kanshi Imam Az-Zahabi Imam Az-Zahabi a ƙarshen rayuwar shi sai idan shi ya dauke gaba ɗaya sai dai na gani ibn hajar al-asqalani shi ma sai idan shi ya dauke sai ya daina gani akwai ire-iren waɗannan Allahu akbar Allah madaukakin sauke gafarta musu to malamai dai suka ce dangane da fadin sunan al-maqburi ana iya cewa al-maqburi ba'un ay mata damma ana kuma iya cewa al-maqbari amma wasu malaman sun ce hadda kasra ma ana iya cewa al-maqburi ina fata an gane amma kuskure ne gaskiya dai a ce al-maqdiri din gaskiya abin da yake daidai shine al-maqdiri ko kuma al-maqbari Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan ainihin riwaya ta Abu Hurairah wadda shi maqbur ya ruwaito ta mun bayyana cewa Abu Hurairah kadai ya ruwaito hadisin Abu Hurairah da Muslim kadai ya ruwaito sannan mun ji cewa cikin malamai akwai Tirmidhi da Abu Ya'la da Ibn Khuzaima da Ibn Manda da Abu Nu'aymin su ne suka ruwaito haka al-Imam tahawi a cikin littafin shi Mushkilul Asar Allah malaukakin sarki ya taimaka babu itlaq ismul kufri ala man taraka as-salah باب اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة باب دكي بواني فإن سونا كافرتي جوان دي بر صلى mutum ne ya ƙi yin sallah sai a ce ya kafirce ko kuma wani kafiri ne saboda baya yin sallah ina hukuncin wannan za mu tattauna ma'anar wannan babin ana so a karantar da kai ne shin musulmin da ya ƙi yin sallah kafiri ne ko kuwa musulmi ba fa cewa ya bar musulunci ba wani tashi kai sallah sai ce a wani kana sallah ko sai ce a ko wani abu makamancin haka to ka ka fita musulunci ne ce a yana nan a musulmi to ba za ka yi sallah ba sai ce ba zai sallah ba sai aka ce to ka zama kafiri to shin wannan ka zama kafiri ne ma'anarta hakika ne ka zama kafiri ka yarda daga addinin musulunci ko kuwa ita ma kafirci ce irin kafirci na kafirce wa ni'ima to za mu zo mu tattauna insha Allah al-Imam Muslim yace haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba wa Abu Quraib qala haddathana Abu Muawiya an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurayra qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha qara'a ibn Adam as-sajdata fasajada atazala ash-shaytan yabki يقول يا ويله وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi al-imam Abu Bakar ibn Abi Shayba cikakken sunan Abu Bakar ibn Abi Shayba shine Abdullah dan Muhammad dan Abi Shayba wato kullum mutane za su rinka jin bayan an ce Abu Bakar dan Abi Shayba sai kuma kaga an ce gaskiya sunan shi kaza su Larabawa suna da alkunya wadda ita ke tsayawa matsayin malam wani a wurin mu Hausawa balarabi sai ka ji ana ce mishi abubakar amma abubakar din ba sunan shi bane alkunya shi ce amma kamar wannan yanzu sunan shi abdullahi to baban shi ma ana ce mishi ibnu abi shayba to me sunan mahaifin nashi sunan shi ainihin muhammad dan haka abdullahi dan muhammad dan abi shayba sunan malamin imam muslim kenan wa abu kuraidin da kuma al-imam abu kuraidin dukkan su malaman muslim ne shi ko abu kuraidin sunan shi muhammad dan ala al-hamdani mutumin kufa ne qala waɗannan malamai guda biyu suka ce haddathana abu muawiya malam abu muawiya karantar da mu hadisi abu muawiya ku sunan shi muhammad ibn khazim ad-darir ka gani malami ne amma makaho ne inda ka ji sun ce ad-darir to ma'ana wanda yake da ciwon ido makaho ne anil a'mash daga al-imamu a'mash a'mash shi kuma ba sunan shi bane shi kuma sunan shi Sulaimanu dan Mihran Amash shi kuma laqabi ne gare shi ma'ana malam mai dindimi saboda baya gani sosai to rashin gani sosai sai yasa kawai sai suke ce mishi Amash kamar yadda ɗaliban sai ga kana dan gasawa sai su ce dan gurgu Al-A'raj Abdurrahman kenan ko kun fahimta duk waɗannan sunaye galibi fa ɗalibai ne suke sawa malamansu ruwa kai kanka kana nan kana karantar da su hadda Qur'ani baka san sunanka a wurin su ba na fata an gane da gwargwadon yadda suka ga wata ɗabi'a taka da gwargwadon haka za su sa maka yara ne ana karantar da su karatun alqur'ani ya cewa falyad'u nadiya samad'u zabaniya sai suna cewa falyad'u nadiya sanaba'u zabbaniya suna sa shabba zabbaniya sai ma yana cewa zabaniya zabaniya su kuma suna cewa zabbaniya to aka dade wannan wuri ya abin nan ya yi tsauri wannan wurin shikenan kafin ka ji shikenan duk gari ya dauka malam mai zabbaniya har yau wajen shekara 25 da ta wuce sunan shi kenan malam mai zabbaniya haka abin yake ina fata an gano to wannan ma al-a'mash al-imam al-a'mash malami ne amma asali baya gani sosai idanuwan shi suna da abin nan shine al-a'mash amma sunan shi Sulaiman dan Mihran an Abi Salih daga Abu Salih al-Samman Abu Salih shi ma ba sunan shi bane sunan shi Zakwan as-Samman mai sai da manja ko man gyada ko man kakidi ko wani dai mai an Abi Huraira daga Abu Huraira sahabin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ma sunan shi na gaskiya Abdullah الله كوكما عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يتي من ظن الله تيرا دا أمنتم الله ثبت أغريش واتي إذا قرأ ابن آدم السجدة idan dan adam ya karanta ayar sujuda ayoyin sujuda a cikin alqur'ani guda goma sha biyar ne za mu zo insha Allah za mu muku darasi na musamman a cikin sahihu muslim za a zo babu sukutun da guda da za a tattauna a kai ayoyi ne wasu wurare ne a cikin alkur'ani waɗanda da zaran ka karanta sai ka faɗi su yi sujuda misali waqtarib wasjud waqtarib wasjud waqtarib yanzu wannan wurin yana ɗaya daga cikin wuraren sujuda a cikin alkur'ani to abinda annabi yake cewa shine idan dan adam ya karanta wannan aya fasaje da sai ya sujuda ita zama shaytanu ya biki sai shaydan ya matsa ya jaba baya ya tafi a guje yana kuka ya kulu shaydan yana cewa ya wailahu kai can shi ya shiga uku wa fi riwayati abi quraidin sai muslim yace a cikin riwayar malami na abu quraidin ya waili sai ya zama shedan yana cewa ne na shiga uku kai cona wato waccan riwaya ta Abu Muawiya kamar ta zo da ainihin riwaya da ma'ana ne domin a tsarin bada labari in kana bada labarin mugun abu da wani ya fada in ka zo to kakka da abin a kanka ya wailahu sai shedan ya tafi yana cewa ya shiga uku amma wannan riwayar sai ta zo da bayani kai tsaye cewa ya waili na shiga uku kai cona umar ibn adam bisujudi dan adam an umarce shi da sujuda fasajada sai yayi sujudar salahul janna aljanna ta tabbata gare shi wa umirtu bisujudi ni kuma an umarce ni da sujuda fa abaitu sai naki faliyan nar wuta ta tabbata gare ni to a ina za mu iya gane abin da Imam al-Bukhari annan yake so ya faɗa mana a Imam Muslim ku duba babu babu itlaq ismul kufri ala man taraka as-salah sujuda aha yake bin wannan aha ishara ce zuwa ga wannan aya ta alqur'ani fasasaka an amri rabbih la wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina ashe kin yin sujuda to sujuda lazimin mecece sallah to kafirci ne kaji wajihul istidlal din anan yau imamu muslim ya kama hanyar malamin shi ne bukhari imamu muslim yana kafa hujja da hadisai ne karara imamu bukhari shi kuma yana kafa hujja da hadisai ne waɗanda ba karara ba indirectly to yau ya dan dandana hanyar malamin nashi Allahu akbar dama an ba manta ba a farkon karatun littafin nan mun bayyana cewa Imam Muslim ya ta'asirantu da dabi'un malamin shi ainihin al-Imam al-Bukhari ya kaunaci wannan malami nashi fiye da kaunar da ya taba nuna wa kowa a cikin rayuwa Allah malaukakin sarki ya taimaka wannan hadisin kamar yadda ka ji shi da wannan lafazin daga Abu Hurairah Muslim kadai ya rawaito shi Bukhari bai rawaito shi da irin waɗannan lafazan ba al-mas'alatu thaniya fi takhrijihi daga cikin malaman da suka fitar da wannan hadisi banda Imam Muslim akwai Ibn Majah da Ibn Huzaima da Ibn Hibban da al-Imam Ahmad da Abu Awana da al-Imam Abu Nu'aym haka nan al-Imam al-Baghawi a cikin littafin shi Sharh sunnah المسألة الثالثة في فوائده fa'idojin da wannan hadisi yake dauke da shi wadannan darussa ne hadisin yake dauke da su minha bayanu itlaq ism al-kufr ala man taraka as-salah wannan hadisi yana nuna ya halatta ga wanda ya bar sallah ay ya halatta ga wanda wato ya halatta a ce kafiri ga wanda ya bar sallah wanda ya bar sallah ya halatta a ce wani kafiri ne don ya ƙi yin sallah ya halatta a ce kafirci ne rashin yin sallah wa huwa wajhu irab al-musannif rahimahullah ta'ala lahu fi kitab al-iman kaji dalilin da yasa kenan muslim ya kawo wannan hadisi da annahu yadullu ala maqid al-imani domin yana nuna kishiyar imani wa huwa al-kufr shine kafirci kaji dalilin da yasa muslim ya kawo shi don ya nuna maka cewa barin yin sallah ko kin yin sallah to kafirci ne to fadin cewa wani baya sallah kafiri ne ko rashin sallah da wani baya yi kafirci ne to wannan dalilin yasa imam muslim ya kawo hadisin ومنها بيان فضل السجود لله تعالى حيث يكون سببا لدخول الجنة wannan na bayyana mana ainihin salalar sujuda a inda ka ji cewa sujuda tana ɗaya daga cikin sabubban shiga aljanna shi yasa sayyidina Umar lokacin da aka lima mishi wuka da ya juwa ya ga jini na zuba ya duba ya ga damejin da tewa cikin shi sai tabbatar ba zai rayu ba sai ce wanda ya kashe ni musulmi ne wanda ya taba sujuda ga Allah sau ɗaya sai ka ce mishi eh sai ce Allah ya kiyaye shikenan in dai wanda ya kashe ni ya taba sujuda gaba to shike komai daren dadewa wata ran zai shiga aljanna amma in ka mutu baka taba sujuda ko kwado ga Allah ba wannan kan ka daina sa rai a rahama Allah kaf ko aljanna bata cika ba za ka shiga ba ka san akwai sanda direba in ya ga cewa babu fasinja eh yake to zo ka shiga kai dama ka zo ka ce baka da kudin mota yana jiran masu kudi to magariba ta yi sha biyun dare ta yi wa za a yi zai to zo ka shiga to kafiri ko aljanna ba ta cika ba balle ma ba za ta cika ba aljanna ba za ta cika ba wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id aljanna rama rama za a zauna saboda gidan muqami ne duk inda kaga ana matsa mun to akwai tsanani to babu matsatsi a cikin aljanna to aljanna koda ba za ta cika ba na'am ba za ta cika ba to kafiri ba zai samu wuri ba abinda wannan bayanin yake nufi sujuda tana da daraja in har ka taba sujuda ga Allah to ane maka fatan alheri ranar alkiyama wa minha bayan shu'um takabburi wannan hadisi yana nuna mana bayani dangane da shu'umci wato hadari na girman kai wal iba da kuma kin bin umarni li amrillahi ta'ala ga umarnin Allah girman kai ya jawo wasu jama'a da dama bala'i to me ake so a nuna maka anan asali girman kai ne ya hana shaytan iblis yin sujuda ga adam domin ya san ita sujudar na'am ga adam ce amma umarnin wa bari mu karamin misali idan shekara ka talatin a gidanku kana da ƙane ɗan shekara uku sai babanka ya ce tattara kayan shi ka wanke yanzu ba kayan ƙaninka ne kake bin umarni ba umarnin wa kake bi umarnin mahaifinka simple logic abu ne mai saukin a gane Allah ne ya ce yi sujuda shikenan yanzu ba Adam zai yi sujuda ba amma sai ya manta da umarnin Allah sai ya mai da matsalar from the philosophical point of view sai ya dube ta da falsafa cewa wannan zan yi wa sujuda ai na fi shi daraja ba wannan bane abin da ake cewa wa yace kai sujuda Allah idan birgima yake maka kai dole kai ko an fahimta jama'a to amma girman kai ne to dukkanin mai girman kai zaka ga yana kallon abubuwa ne da da ido na falsafa wato ba zai kalle su da yadda suke ba sai kalle su da wani hanya da zai bi tawili dan yace yana da hujja yaushe ni da ka halicce ni daga wuta shi ka halicce shi daga yunku a kiyasin shi iblis yana ganin wuta ta fi yunku don haka yaushe zaka ce ni in yi mishi sujuda to kaga da wannan mummunan kiyasin sai al'amura suka rikice mishi tuni malamai suka ce man ja'ala al-babayn baban wahida faqad qasa qiyasan fasida abinda iblis yake nan ma'ana wannan umarnin Allah ne Allah yace kai amma za ka yi ne gaban bawan Allah akan wani bawan Allah to sai ya ajiye umarnin Allah sai ya dubi to ai wannan iri na ne halitta ne to ba ta haka ya kamata ya kalli abin ba Allah ya ce in yi sujuda ga wannan halitta tashi bari in yi yanzu da Allah ya ce ka yi sujuda gaban Kaaba ya rage ko kai Allah ya karba ko kuma ka ce wannan bakin dakin ba za ka yi sujuda ba shikenan kai ma ka zama irin ta Iblis istakbarta wasurta minal kafirina kai ma sai ka zama kafiri abinda iblis yayi kenan wannan halittar e koma dai wace iri ce Allah ita yace kai kuma umarnin Allah ne to abinda malam yake cewa to girman kai yana da shu'unci fa innahu sababun li hurmanil janna wa dukhulin nar girman kai shine sababi na haramta wa mutum aljanna kuma ya zama dole ya shiga wuta wa qad akhraja al-musannif rahimahullahu ta'ala min hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga cikin hadisai mafiya hadari jama'a wato waɗanda suke dauke da wani bayani mai hadari shine wannan hadisi manzon Allah ya ce wanda bi yake da girman kai a zuciyar shi daidai da ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba jama'a kowa ya je dubi kanshi kaga kana da girman kai misali kana da digiri zaka iya faskare sai ka dauka kamar ni mai digiri in yi faskare ha haba kamar ni mai diploma in zama kilina rinka goge motar wani kamar ni to kana da girman kai wannan na yi mana misalin girman kai ne na zamani kawai wanda mutane su bayyana a cikinsu to amma annabi ya arrafa girman kai a cikin hadisi da al-Imam ad-Darqutni ya rawaito sahihi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da wannan magana jama'a kuji da yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin wanda da yake da girman kai daidai da ƙwayar zarra ƙwayar zarra jama'a ido fa baya iya ganin ta sai an sa ta under microscope sai an sa ta karkashin na'ura da da mahangen nesa na bature sannan ake iya ganin ƙwayar zarra ana misalin ƙwayar zarra ne da inda mutum zai iya ganewa an gari yawa rana ta hudu ta wundanka sai ka rinka ganin wasu abubuwa haka kamar ƴaƴan rana ko sai ya ce maka wannan ne ƙwayar zarra ba ita ce ƙwayar zarra ba ba ita ce ko kaɗan ƙwayar zarra ana iya ganinta da ido ba iya ganinta jama'a kun fahimci wannan da kyau ko qala rajulun da wani mutum ya ji sai ya ce innar rajula lallai ar-rajula mutum yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan yakan so rigar shi ta zama kyakkyawa wa na'aluhu hasana yakan so ya samu kyakkyawan takalmi yanzu wannan ma girman kai ne jama'a kun ji wani ya dauke ma dukkan musulmin duniya yanzu ne in samu riga mai kyau in samu takalmi mai kyau in sanya wannan ma girman kai ne qala sai annabi yace inna allaha jamilun ai allah kyakkyawa ne yuhibbul jamal yana son kyau al-kibru batrul haqq abin da ake nufi da girman kai shine kin gaskiya wa ghamtun nasi da kuma rena mutane a gaya maka gaskiya ka kibi amma kai ka san gaskiya ce zaka kebe mutum me yasa ka kibi ya ce shi din banza har ya isa ya faɗa a'a ka yarda gaskiya ce eh to gaskiya sai daga bakin shi da za ka tsaya ka nannage shi sai da girman kan ya fito karara amma dai ka san gaskiya ne abin da yake faɗi sai ce gaskiya ne to bazan gaba din shine girman kai kowa ya je binciki kanshi ka taba jin gaskiya kiri da muzu ta kita sannan wa ghamtun nasu bare na mutane kace shi waye dan gidan waye muna nan din ma'ana abin da yasa ka kaki karban maganar saboda kare na shi to jama'a mutane da yawa suna da wannan sifar yau to kai kokari ka ga cewa baka daga cikin su wa minha anna fihi isharatan ila qawlihi ta qawlillahi azza wa jalla wannan hadisin yana nuni ne zuwa ga magana Allah da Allah yace wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ba su tarihi tuno musu lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce wa mala'iku ku yi sujuda ga Adam fasajadu mala'iku sai suka yi sujuda illa iblisa iblis ne kadai bai sujuda ba aba yaki wastakbara ya girman kai wa kana min alkafirina daga nan ya kasance daga cikin kafirai a wannan ranar ya rudda amma da malami ne masani mai ibada zahidi saboda tsananin ibadar shi sai Allah ya dauke shi daga cikin ƴan uwan shi aljanu sai saka shi cikin mala'iku amma kaga girman kai a yau ya ja mai tsinuwa ya ja mishi kuma ya tabbata a cikin kafirci tun daga wannan rana duk wata musiba da Adamu da ɗayan Adamu suka fada shi ya sabbaba ta sakamakon me sakamakon girman kai wato shi girman kai sharrin shi shine a lokacin da ka yi shi tasirin shi zai ta binka ne saboda za ka yi ta kokarin dandanne abu misali ɗazu an faɗa maka gaskiya ka kidi an jima sai ta bayyana ya rage maka yanzu ka bi ka kai ga nasara amma kuma za ka ga ka ji kunya ko kuma ka kidi ka samu cikas amma za ka ci gaba da toroko to sai ka ga in ka bi din me zai biyo baya sai a to abin da wannan ya faɗan ne sai ka abin nan sai ka ji kaya a shari'a har yanzu dai kana da jayayya akan wancan abu ko kuma ka kidi ka ci gaba da samun matsala saboda haka karka sake ranar farko kai girman kai kar ka samu wani lokaci kwaya ɗaya kai girman kai zai ja maka tsawon musiba a tsawon rayuwarka so da dama wani aka ce mishi wane eh kaza da kai ba daidai bane sai ce a ina sane eh wani abin nan ne kawai da zan yi maka bayani wai abin da yake jin zafi dan me shi za a yi putin din shi onto corruption ya za a ce a ya gyara yayi ba daidai ba الكمال لله المطلق قال القاضي إياد رحمه الله قال المفسرون إنما كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام تحية لا عبادة له babban malami alqabi iyal yace malaman tafsiri suka ce sujudar da Allah yace mala'iku su wa Adamu fa ba bauta mishi bace gaisuwa ce gare shi wa ta'atan lillahi ta'ala yi wa Allah biyayya ne wa qad kana fi ma zikira qablu as-sujud lit-tahiyya mubahan al-qadi iyal yace domin da a zamanin nan annabawan da tun daga kan annabi Adam to sujuda wajen gaisuwa ta halalta وقيل ذلك في قوله تعالى وخروا له سجدا sai yace malamai suka kafa hujja da cewa Yusuf lokacin da ya zama katafaren sarki da iyayen shi da ƴan uwan shi sai suka fadi suka yi mishi sujuda ina ma'ana haka shine aini Yusuf wato ga Yusuf suka yi mishi sujuda me yasa suka yi mishi sujuda saboda sujuda din wajen gaisuwa ba ibada bace ga wanda aka yi wa ada amma ta zama gaisuwa ce kadai wakila lillah wasu ko malaman ma sai suka ce a a ai wannan sujudar ita kanta ga Allah ce wal ha'u fi lahu aida alaihi ta'ala da Allah madaukakin sarki ke cewa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama illa iblisa aba wastakbara ha wa kana min al kafirina ko kuma wa kharru lahu sujada wa kharru lahu sujada wa suka ce ma'anar ta suka fadi suka yi sujuda ga Allah Allah suka yi sujuda amma sai sujuda ta zama a gaban Yusuf kamar yadda Allah kake wa sujuda amma a gaban Ka'aba ba Ka'aba kake wa sujuda ba amma Allah ya sanya Ka'aba Ka'aba ta zama ita ce alƙiblar da zaka yi mishi sujuda din وقيل أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام ليظهر فضله عليه وسمع لما يسكتي أبن ديسا الله مدعوك تنسركي ya ainihin umarci mala'iku su wa Adamu sujuda domin ya bayyana cewa Adamu ya fi su daraja iz zannatil mala'ika Allah yafdhuluhum ahadan saboda ahadun saboda mala'iku suna zaton cewa babu wanda ya fi su daraja wa qila huwa ma'ana qawlihi ta'ala wa ma kuntum taktumuna can da Allah maraukakin sarki ke cewa zai yi wata halitta sai suka ta kawo cewa أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك نقدس لك haka sake yin wata halitta ba za ta yi barna tashi mun maka sai Allah ya ce to ai na san abubuwan inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu qala inni a'lamu ma la ta'lamuna ba ita ce ayar da muke tattauna kuma kuntum taktumuna aqal alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ai na gaya muku na san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke boyewa to abin da suke boyewa din nan wasu malamai suka ce shine asalin abin da aka ambata na cewa suna ganin cewa za a yi wata halitta ne wadda bata kai su daraja ba bayan sun kai kowa مالك يتشوى ذكر هذا أن قتادة فلما خلق الله تعالى آدم وألوكة عند الله هلج آدم وأعلم وعلمه أسماء ما لم يعلموه ya sanar da su sunaye ya sanar da shi sunayen abin da su ba su sani ba bana lahum annahu a'lamu minhum sai ya bayyana gare su cewa ya fi su ilimi falamma amarahum bisujudi lahu a lokacin da Allah ya ce to ku yi mishi sujuda bana fadluhu alaihim shikenan falalar shi ta bayyana haka al'amarin yake shi yasa ilimi shi kada yake da wannan siffar jama'a ilimi ko ba shi da wata alama da ake gani sai shi din me nake nufi da wannan magana idan an ce musu ku yi wa wannan sujuda kai tsaye za su ga wannan to sai Allah ya sanar da shi sunayen abin da su ba sani ba sai ya ce su faɗi sunayen waɗannan abubuwa suka kasa sai ya ce Adamu kai karantar da su yanzu da ya karantar da su to sun tabbatar ya fi su ilimi amma da farko sun yadda ya fi su sai da ilimi ya bayyana shi yasa kullum muke faɗi a aqida ta ahlus sunna babu wata sutura da kake sawa wai dan a gane kai ne malami wannan bid'a ce ta yan bid'a wai kai ne malami akwai wasu fakafakai da baka rinka daurawa waɗanda da an ganka to an san kai malami ne wannan ba sunna bace shi yasa ustazai ku fahimci wannan al'ummar da ka girma cikin su irin sutura su kake sawa irin abincin su kake ci irin rayuwar su kake yi sai abin da Allah madaukakin sarki ya haramta maka amma ba da ka zama ustazu shikenan irin kayan ka daban irin turaren ka daban irin komi naka daban don me dan ya nuna li yadulla ala ustaziyatika don ya nuna ustazancinka ko kuma kai ka zama malami a kai irin suturarka daban me kake so ka sa ni daga irin al'ummar da ka tashi a cikinsu duk wannan zangayi ne ka je ka yi karatu a wurin larabawa larabawa na sa kaya iri kaza kai ma sai ka ce irin su zaka zo kana sawa amma da za a bincike asalin kokon zuciyarka asali waɗannan kayan su ne ɗanɗanan abin da kake so a rayuwarka da yawa ya zama ba su bane to amma me yasa kake daurewa kana sawa duk rigar da ka sa ta fa baka so to daurewa kake to me yasa kake daurewa yanzu kuka dubi yan boko da ya zama likita ko ya zama lauya akwai wasu kaya da dole wai su zai rinka sawa wai dan an gan shi an san shi dan boko ne ko shi lauya ne ko shi likita ne ko shi accountant ne idan ka tambaye shi waɗannan su ne kayan da asali kake so ka sa zai ce a'a amma saboda shi lauya ne bari ya sa saboda shi accountant ne bari ya sa to kana jin daɗi a jikinka don duk tufafin da baka gamsu da su ba kake sawa ko tafiya baka jin daɗin ta to dubi waccan da za ta sanya rabin yadi a matsayin siket tana tafiya za ka ga cewa da ƙyar take tafiya dubi lokacin da za ta sanya takalmi heel high heel da ƙyar take tafiya akwai inda in ta je sai ta tsaya ta yi studies tukuna ya za ta tattaka wurin ta wuce amma da ta sa irin takalmin da ya dace da ita wanda take so da ba ta haka ba to kusan wannan domin abin da yake faruwa galibi ɗaliban ahlus sunna saboda karancin malaman sunna a cikin su sai suna ta'asirantuwa da al'adun wasu waɗanda ba manhajin ahlus sunna suke bi ba don haka sai zama ustazai suna da wasu irin sutura nasu wai hatta turare ustazu yana da wai ustazai suna da wani irin turare nasu wannan ba addini bane sam annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi a cikin laraba mutanen makka komai irin nasu yake yi sai abin da Allah madaukakin sarki ya haramta mishi wannan shi zai sa karari lafiya ka zauna kuma cikin sukuni to ga tafi makaranta Saudi Arabia yan Saudi Arabia ga farar riga suke sawa da rawani da makawiya ba sunna bane ka sanya wannan sai in kana so halal ne kawai ka je kasan Masar su kuma malaman su kot suke sa da jacket su su aske gemu su sa takalmi James Brown ba sunna bane sai ka sa irin kayan garin ku kai kuma to amma sai ga dan boko ya dawo daga ingila shikenan da ya dawo da court wai ai shi yanzu bakin bature sunan shi dan haka ba sauran ya sa doguwar riga in ma yasa sai kaga yana tattare ta bai iya tafiya da ita ba yana sanya ta haka kamar mai jego da tebari duk shegantaka ce wannan tsakanin yan boko da yan arabiya wallahi ka sani da cewa babu alaka tsakanin ka je kayi karatu a wurin mutane dole sai sun juya al'adunka akwai littafi yana nan muna sauke shi akan computer zamu watsa shi akan internet insha Allah ta'ala yana magana the crisis of the western civilization irin matsalolin da ke tattare ga al'adu da tunani na turawa wannan littafin yana da kyau mun kammala shi in Allah madaukakin sarki ya nufa za a za a sake buga shi sannan za mu saka shi akan internet wanda yake so ya je kwafe shi abinda malamin yake cewa Dr. Muhammad Hul yake cewa shin wai dole ne in naje nayi karatun boko dole ne abinci na da sutura da komi nawa dole sai ya zama irin na turawa sai ce a duk duniya babu waɗanda suke fama da social problems irin turawa matsaloli na rayuwa matsaloli na tarbiyya to mutanen da suka je suka ɗauko rayuwar turawa kaf suka zo suka kawo gidansu idan ka shiga cikin gidansu sai ka ga matsalolin da suke cikin gidajen turawa irin su ne a cikin gidajensu za ga 'ya'yan turawa ba su da kunya uban shi zai magana zai ce dad i'm sorry but you are telling lies ce ba baka yi hakuri amma fa ƙarya kake uban naka eh wai shi yayi boko dan haka yana bin al'adu ne na turawa to wajibi ne mu lura da waɗannan abubuwan wannan wata gaba ce da ta zama a samu a tattauna ire-iren wannan abin dan jama'a su tsaya da kyau su lura na kawo ta ne don ka gane lokacin da mala'iku suka ga Adam ba daga ganin shi suka gane ya fi su ba sai da ya karatu tukuna sai suka gane yana da ilimi yanzu a ƙasa Hausa da ka shigo akwai mutumin da da ka gan shi zaka ce ala gafata malam saboda ya sa malam malam guda biyar ya kawo alkyabba guda uku ya sa ya kawo bandar talatin ya ɗaura aka ka ga an matsala kayan mijin mutum sittin shi kadai ya sa Allah ya kyauta to malamai dai sun tattauna dangane da mas'ala ta ainihin sujudan nan musamman ga ainihin annabi adam alaihi salatu wassalam wadda ainihin yayi dan haka za mu tsaya a tattake wuri akan wannan mas'alar yace waqtulifa aidan hal kana zalika as-sujud khassan bi adam alayhi salam fala yajuzu as-sujud li ghayrihi min jami' al-alam illa lillah aw kana ja'izan ba'dahu ila zamani yaqub shin wannan sujuda da mala'iku Allah yace su wa adam ta tsaya akan adam ne ko kuwa ya halatta daga baya wani yayi wa wani ainihin wato sujuda har zuwa zamanin annabi yaqub bi qawlihi ta'ala inda Allah madaukakin sarki yace wa rafa abawaihi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujjada annabi yusuf ya ainihin yi kokarin ya dago iyayen shi ya hayo da su gadan sarauta su kuma sai suka fadi da uwar da uban da ainihin ɗan uwan shi duk sai suka mishi sujuda fakana akhira ma ubiha min as-sujud lil makhluqin shin wannan ita ce sujuda ta ƙarshe wanda aka halitta aka halattawa halittu cewa daga kan wannan sujudar da Annabi Yaqub da shi da matar shi da ƴaƴan shi suka yi wa dan su Yusuf daga kanta bai halatta wani ya sake ba malamai sun tattauna wallazi alaihi al-aksar magana da mafi yawancin malamai suke akai annahu kana mubahan ila asr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yin sujuda ga wani ya halatta duk cikin zamanin annabawa ya halatta har zuwa zamanin annabi Musa annabi Isa annabi Dawuda sai da aka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne wa anna ashabahu qalu lahu hina sajadat lahu ash-shajara wal jamal wata rana sai aka samu wata bishiya ta zo ta sujuda gaban annabi aka samu wani raƙumi ya zo ya sujuda gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama sai sahabbai suka ce nahnu aula bis sujudi laka min ash-shajarati wal jamal ash-sharij ai mu muka fi dacewa mai maka sujuda fiye da bishiya fiye da raƙumi wanda ya gudo daga mai gidan shi raƙumi mai fatake sun sauke kaya sai ji mai gidan shi yana hira kafin a baro gida cewa uwar gida ki samu katuwar tukunya ki gyara idan na dawo za a yanka raƙumin nan saboda yanzu ba shi da kazar-kazar ya tsufa da aka zo aka sauke kaya ana hutawa raƙumi da ya hangi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama sai ya gane shi sai ya sheko a guje yana zuwa sai ya sujuda a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kawo kuka shine manzo Allah ne yake yace cikin ku wayo mai raƙumin nan dattijo yace shine yace raƙumin ka ya kawo kuka ga abin da kace haka ne yace haka ne sai yace to a yafe mishi nan koma gida a saka shi cikin raƙuma ya rinka kiwo kawai faqala lahum sai annabi ya ce da su la wan bari an yusjada li ahadin illa lillahi rabbil alamin bai halatta a yi sujuda ga wani ba sai ga Allah ubangijin halittu kenan wannan sujuda da raƙumiyo da bushwa ta yi su ba ba ba mukallafai bane shari'a bata haukan raƙumi ba shari'a bata ka haukan bishiya ba amma kai sahabi kai bai halatta ba sai annabi ya ce a bai halatta ba jama'a kun ji annabi bai yadda mishi sujuda ba wa rabu ma ja fi sunanihi wal busti fi sahihihi an abdullahi ibn abi awfa al imam ibn majah da al imam ibn hibban sun ruwaito daga sahabi abdullahi dan abi awfa radiyallahu anhu qala lamma qadima mu'az min ash-sham yayin da mu'az ya dawo daga sham annabi ya aike shi a matsayin malami kuma mai mulki sole administrator ya je ya rike mutane ya musu mulki ya karantar da su addini to da ya dawo sajada lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana bawa sai fadi ya sujuda ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala sai annabi ya ce ma hadha ya mu'az me kenan kuma ya kai mu'az qala mu'az ya ce ataitu ash-sham naje kasar siriya fa wafaqtuhum yasjuduna li asaqifatihim sai naga suna ainihin wato yin sujuda ga gwarazansu wa batariqatihim da kuma waɗanda suke sadaukai wato manya manyan heroes waɗanda suke warriors masu iya yaki fa wajidtu fi nafsi ni ko sai ni alƙawari a kaina an nafa'ala zalika bika mu ma ni maka haka kai ne gwarzamu فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي فلا تفعلوا كرك أيكة هكا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها da zan umarci wani ya yi wa wani wanda ba Allah ba sujuda to da mace ne umarni ta yi mijinta sujuda wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda ran muhammadu yake a hannun shi la tu'di imra'atun haqq rabbiha la tu'addi almar'atu haqq rabbiha hatta tu'addi haqq zawjiha mace duk da bata idar da haƙƙin mijinta ba manzo Allah yace wallahi bata idar da haƙƙin Allah ba annabi yana shimfiɗa ne dangane da nuna darajar da miji yake da shi amma duk da wannan daraja wadda har ta kai duk sallarki duk azuminki duk karatun qur'aninki duk zikirinki duk addu'arki duk qiyamul lailinki amma ba kya baiwa mijinki haƙƙin shi to wancan haƙƙin da kika baiwa Allah bai yi ba ka duba darajar da miji yake da shi ko ma'ana yanzu Allah madaukakin sarki ba zai karbi darajojin da matar aure take bashi ba matakar bata baiwa mijinta darajojin bai dace ba amma duk da wannan daraja annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa da zai umarci wani wa wani sujuda wanda ba Allah ba da wannan matar ya umarna amma kaga bai taba umarnin mace ta yi mijinta sujuda ba duk da girman daraja jama'a kun fahimta ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه manzo Allah yake da miji da mata suna tafe akan raƙumi ko akan doki tana bayan shi sai yace ta juyo ya sadu da ita to bai halatta ta hana shi ba kar ce a'a kar ce sai an sauka ta ce to in ya so a san yadda za a yi kuma mana yana goyo da ita a roba roba ya goyo matar shi akan babur sai ya ce yana so ya sadu da ita kar ta ce a'a sai ta ce to lafz ibn majah wannan hadisi al-imam ibn majah ya rawaito shi hadisi ne sahihi قال القرطبي قرطبي يتي القطب ومعنى القطب أن العرب يعز عندهم وجود كرسي للولادة فيحملون نساءهم على القطب عند الولادة قال باين دا قرطبي يقد فسر القطب alqatib shine ainihin mace wadda aka dan samu mata yar kujera dan sirdi haka aka dora mata a bayan rakumi da ya gama wannan fassara sai ya ce wa hadha sujudun manhiyu anhu kaga wannan sujuda wadda aka hana jama'a yanzu fa wannan al-Imam al-Qurtubi yake wannan magana shekara 800 da ta gabata a cikin tafsirin shi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an wannan magana tana nan a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da uku zuwa ɗari biyu da casa'in da hudu ya ce wannan sujudar da aka hana قد اتخذه جهال المتصوفة عادة في سمائهم jahilan sufaye sun ɗauke ta ta zama al'ada a wuraren zikirorinsu da wuraren da suke mandiri da wuraren da suke yin abubuwansu na ibadoji wa inda dukhulihim ala mashayikhihim haka kuma sun ɗauke ta ta zama al'ada a yayin da suke shiga wurin shehunansu wastighfarihim da kuma wuraren istighfarorinsu sawaran wahida minhu sai ainihin kaga wani daga cikin su idza akhadahu al-hal bi za'mihi yasjudu min aqdam idan zikiri ya zikiri ya shiga cikin muwajada sai kawai sai kaga ya koma yana sujuda ga ainihin ainihin wato kafar malamin shi ko kun fahimta jama'a li jahalihi ba dan komai yake haka ba sai dan jahilcin shi sawa'un akana lil qibla am ghairiha shin wannan sujuda ta yi daidai da alƙibla ko ba ta daidai ba jahalatan minhu yana yin haka ne saboda jahilcin da yayi cewa ba a sujuda ga wani wa dalla sa'yuhu yace wannan irin aiki nasu ya baci wa khaba amaluhum sannan kuma wannan aiki ta babbe ne intaha kalamul qurtubi rahimahullahu ta'ala kaji maganar qurtubi haka ba a sujuda ga wani idan ya zan al-Imam al-Qurtubi ya yi wannan magana yau shekara 800 da ta wuce yana cewa jahilan sufaye suke yi haka a yau jahilan ahlus sunna suke yi sai zama wai saboda girmama malamin ahlus sunna wai ba za a yi hannu da malamin ahlus sunna ba idan ana ganin girman shi an shiga falo da Allah ba su buge bugen can ko ba nan bane Allah kyautar saboda irin wannan jahilcin jama'a wai ka shiga falon malamin ahlus sunna ha sai maka tayin kujera wai a wai tunda shi yana zaune akan kujera wai kai sai ka zauna a carpet duk abin da ya kai ahlus sunna game da wannan shine zargin da suka koma su ne masu da'awa irin mu cewa muna da zafi wallahi game da tauhidi babu sassauci game da mu'amalantar mutane ne ake sassauci amma wajen mu'amala Allah ba a sassauci wallahi malami ne ya ce bismillah bismillah ku shigo hawaye ba ku zauna akan ainihin kujera batun da shi yana zauna akan kujera a ya ce maka matso ka zauna wai sai ka koma kana wani jiddika kana wani haka duk waɗannan abubuwan sun faru ne sakamakon wannan irin bidiyoyi ko an fahimta jama'a wai kuma in aka tashi sai zama hujjar da waɗancan ɗin suke kuma irin ta za ku kawo wai to dole ne a girmama malami na'am dole ne a girmama malami amma me yake arifin girmama me ma'anar girmamawa a an zo wurin walima ne an sa abinci shikenan ba za a haɗu da malami a ci ba sai a bar mishi tarin abincin mutum goma shi kare a faranti wai saboda shi malami ne a zo a haɗu a ci mana gaba da saboda haka ku kanku ahlus sunna wallahi sai kun faɗaka dan haka dole ne ku bada muhimmanci game da karatun tauhidi na ɗaya kenan na biyu wallahi duk wani sassauci to banda mas'alar tauhidi mas'alar tauhidi babu sassauci a kanta to kuma mas'alar da muke karatu yanzu muna cikin kitabul iman ne ana bayyana menene imani menene ke warware imani shi yasa kun ga da muka zo karatu cikin littafin kitabul kaba'ir babi mafi girma da muka tsaya muka tattauna shine babin shirka muka kawo nau'ukan shirka waɗanda waɗannan nau'ukan idan dan adam ya yi su ayyuka suke baci sai da muka kawo irin wannan wai kullum dole ka aske kanka kanka ya zama tal me yasa saboda wai malam ba zai yi malamin kana da suma kai kana da suma ba wai kai tarayya da malamin ka a wajen aje suma an fahimci wannan da kyau jama'a to jama'a sai ku lura da wannan na'am an kai wani lokaci da wasu mutane suka zo suna da'awa da sunan ahlus sunna a Najeriya sun zubarwa da malamai daraja amma kuma ba daidai bane in an zubarwa da malamai daraja an aka tashi a daga darajar su kuma darajar ta wuce ka'ida kullun gwagwarmayar da muke kenan daidai ruwa daidai kurji daidai gari daidai sanwa ma'ana kar a girmama malami ya wuce abin da ya kamata sannan ka a wulakanta malami dole ne malami a bashi darajar shi da gwargwadon abin da ya dace a bashi amma sujuda ga malami ko malami ya miƙa maka hannu shi ya miƙo maka hannun wai kai kuma wai sai ka ƙi miƙa mishi mutane suna yin haka ba daidai ba ne kuma wasu malaman da kansu din wai suna miko maka hannun ne don dai wai su su bayyana su ba su da girman kai amma lokacin da zaka mika musu hannun ku gaisa sai su ji zafi wai dama sun miko maka ne tayin marowaci ne marowaci ne zai ci abinci sai ce to jama'a mu da mun fara cin abinci shi dai ba zai ce maka bismillah ba wato to mun dai mun fara cin abinci jama'a kar a ce bai yi ta yi ba amma kuma ba so yake ka zo ka ci ba to tun da bai so ka ci ba zai kalmar da za ta bude maka kofa ba to wanda ya miƙa maka hannun haka yana nufin ne in ya miƙa maka to kai kuma ka lauye ƙasa sai je ce ka a yaron arziki ne wannan ya san girman manya amma hadisi sahihi cikin sunan Tirmidhi yana nuna cewa idan mutane biyu musulmi suka hadu suka ainihin gaisa hannu da hannu zunuban su sai su kakkabe kamar yadda busasshiyar bishiya take kakkabar da ganyenta saboda haka ahlus sunna ku tashi da ilimi ku yi ilimi sannan ku yi aikin da ilimi amma duk wasu abubuwa ku rinka taka tsantsan kar ku ji tsoron zargi ku daina jin tsoron zargi Allah tallahi ku tsaya ma gaskiya kawai bana kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi amma jama'a durƙuso sujuda lissinawa lankwasa wuya wallahi duk wannan ba musulunci bane kuma mutum wallahi tun daga limamin arafa har labanin arafa karewar sallah kenan wajen limanci sannan tun daga sarkin musulmi har khalifan musulunci karewa ke da wajen shugabanci a musulunci wallahi kowane ne in yazo za a yi hannu ya hannu saboda sahabbai suna hannu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Abdullah dan Mas'udin yace yake cewa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tashahhuda wa kaffi baina kaffaihi manzon Allah ya koya min tahiya a halin hannuna yana cikin hannayen shi wato ya rungume kamar da ake rungume da gaisuwa Abdullah dan Mas'udin almajirin annabi ne amma gashi annabi yana hannu da shi yana karantar da shi asalin abin da ya faru shine mutane sun dauka bin sunna siyasa ce ba kan kaje ka shiga kungiya kaza kana zuwa masallaci kaza sallah shikenan ka zama ahli sunna a'a bin bin sunna ilimi ne aiki ne da ilimi shine asalin bin sunna din amma ba wai shiga wata kungiya ba ba wai subscribing imanin ka da kanka da wani masallaci ba a ƙarƙashin haka sai ga ire-iren waɗannan mutanen duk abin da ya shafi ilimi da aiki da ilimi ba sa yi to da zaran an zo an ce ga abin da ilimi ya ce sai ce waɗannan masu zafin addini ne su abin da suke so kawai dai tunda kana zuwa masallaci kaza kai ahlus sunna ne kana cikin kungiya kaza ana ganin ka tare da zuwa ne kai ahlus sunna ne yaya ayyukan ka suke yaya kaza wannan ba shi ake dubawa ba wallahi wallahi wannan yaudarar kai ce ومنها ما قاله النووي رحمه الله تعالى مقصود مسلم رحمه الله تعالى بذكر هذين الحديثين يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا وحديث جابر بعده هنا أن من من الأفعال ما تركه ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية إمام النووي يتي akwai hadisi guda ɗaya dai tukuna wanda yake imamu muslim zai sake kawo mana bayan wannan hadisin Jabir to sai Imam Nawawi ya hada waɗannan hadisai ce abin da yasa Muslim ya kawo waɗannan hadisai guda biyu yana son ya nuni ne akan cewa anna min al-af'al ma tarku wujubul kufr daga cikin ayyukan musulunci akwai abin da in ka kiyin shi shikenan ka kafirta kamar sallah sallah aiki ne a musulunci in ka batta ka abin nan ka zama kafir sai ya ce in ma haƙiƙa sai dai kuma kafircin ko ya zama kafirci na haƙiƙa in ka daina sallah ka zama kafiri irin fir'auna wa in ma tasmiyatan ko kuma ya zama suna ne kawai na a ce maka kafiri dan a munana maka kamar yadda ka munana amma a hakikanin al'amari ba a ce kana nan a musulmi lalatacce za mu dawo mu tattauna wannan mas'ala insha Allah sai ce fa amma kufur iblis bi sababi sujud fa ma'khuzun min qawli Allah ta'ala wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin ya aka iblis ya zama kafiri yace abin da yasa ya zama kafiri dai saboda ya yin sujuda sai ka wannan aya ba muke tattaunawa qala al-jumhur abinda malamai masana mafi yawa suka ce ma'anahu wa kana fi ilmi Allah ta'ala min al-kafirin dama Allah ya san cewa iblis kafiri ne amma kafircin bai bayyana ba sai wannan ranar shine wa kana min al-kafirin dama can ya kasance daga cikin kafirai a wurin Allah shi Allah ya san haka amma a wurin halittu a da ana kallon shi malami ne mai ibada yana cikin mala'iku ana son a fassara maka wakana dama me ya kawo dama sai dan Allah a cikin ilimin shi shi can ya san cewa kafiri ne amma jama'a bai bayyana gare su ba sai yanzu saboda Allah yana da sunna na bayyana komai da lokacin shi haka suka ce God's time is the best Allah ya taimaka sai ma yake cewa ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin dan gidan annabi Nuhu uban ya mai wa'azi ya mai wa'azi yana cikin yi mishi wa'azi sai kawai kun fata teku sai ta dago haka sai ta sha makance tsakaninsu sai Allah ya ce fakana minal mughraqina dama yana daga cikin dilmiyayyu wato dama Allah ya san wannan dan hallaka zai yi amma lokacin hallakan ne bai bayyana ga uban ba sai uban yake ganin zai ji wa'azi amma dama Allah ya kaddara zai hallaka haka an gani wa amma tarikus sala to ga babbar mas'ala dangane da mutumin da yake yin sallah fa in kana munkiran li wujubiha fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin kharijun min millati al-islam mutumin da yake yin sallah yace kuma ƙarya ce sallah to wannan kafiri ne duk musulmi sun hadu akan haka kuma ya fita daga addinin musulunci illa an yakuna qariba ahadin bil islam kun je da malamai ke magana sai dan bai dade da musulunta ba jiya ya musulunta sai ka ce mishi wane ya tashi mu tafi sallar juma'a jiya alhamis sai juma'a ya tashi mu tafi sallar juma'a sai ce ya dan me in bar office ina an tafi ta sallar juma'a ai ba dole ne in sallar juma'a ba yace ba dole ba ne ba dole ba ne ina ruwa na da sallar juma'a ka tafi ka je kai sallar ka karabu da ni to zaka duba wanda iri ne jiya musulunta shekaran jiya musulunta to tafi sallar kai in ka dawo ka san hanyar da zaka bi ka fahimtar da shi malamai kullum suna duba wannan idan musulmi ya aikata wani abu na kafirci sai a duba wawa yake a musulunci a cikin littafin kaba'ir imamu zahabi ya ce idan musulmi ya tsaki to ya zama kafiri sai dai in bai daɗe da musulunta ba ko kuma musulmi ne amma yake fama da jahilci na rayuwa a tsakanin mutanen da suke kafirai ne to kun fahimta jama'a na ba ku labarin wata baiwa Allah da ta musulunta bayan ta musulunta sai suka bi suka tsafe ta daga churches din da suka tsafe ta shikenan sai kuma ta tafi wurin yan boyi musulmi kaga a wurinta ta ga musulmi da hanyar da suke bi suna magani sai ta tafi aka je aka yi ta mata girka to girka kafirci ce bori kafirci ne sai aka je aka yi ta mata da muka je muka same ta duk ga kayan yan bori nan da irana alhamis ga irin zanin da za ta daura laraba ga irin wanda za ta daura ga agwagwa jikin rijiya ga kaza can fara ga butsa can haka duk an sa ta ta daure to akwai wani ustazu lokacin zai fara ce ai wannan ɗin ce a sai na ce waɗannan abubuwa a kwashe su a fita da su sai ta ce magunguna ne wallahi tun da kaga ba zan je wurin waɗannan mutane ba tun da na gane ba musulmi ba ne wato sai ta tafi wurin musulmi yan gori kuma ba ta san su ma yan uwan ɗayan ne abokan tafiyar ɗayan ba ba su da bambanci to kaga ba za ka kafirta ta ba cewa ta yi bori ta yi tsafi saboda hiya hadifatun ahad bil islam bata dade da shiga musulunci ba to dole ka rinka lura da irin waɗannan abubuwa ba wai kai kawai daga musulmi yayi abu ka ce kwatsam kafiri ne dole ne a dubi wannan musulmi ya ƙi sallah yace kuma sallah ba dole bace to ya kafirta sai dai in bai dade da shiga musulunci ba walam yukhalit almuslimin muddatan yablughu fiha wujub as-salati alaiha wato bai zauna da musulmi zaman da yake ba a ce ya kai a ce wannan musulmi to gaskiya saboda Allah ya san hukunce hukuncen sallah saboda zaman shi cikin musulmi ba barka ji wani abin mamaki akwai wanda ba musulmi ba saboda zaman shi da musulmi ko ya san hukunce hukunce ya san ya san abubuwan musulmi da yawa dan haka sai mai askari ya ce idan da zai zo wurin ku musulmi ya ce na musulunta sai ka ce a ka musulunta kai din kana kafiri to ya kai ka musulunta sai ce na faɗi la ilaha illallah na ji abin da kuke faɗe kenan sai ce to je ka kai wanka sai ce awa buwa wanka sai ka ce aka yace kullum ina jin wazon ku ai na iya shikenan ba wani abu headmaster mu reverend father ne amma shekara arba'in da ta wuce ya iya fatiha ya iya salati goma ga annabi ya yi kulhuwallahu da falaki da nasi saboda mai duk inda musulmi za su daura aure zai tafi zai sa babban riga da ya ciki da wando ya kafa hular shi ya zauna ka ce ɗaya daga cikin limamai ne ashe na arna ne garin haka biyu ya haddace da haka da aka fara gunagun ƴaƴan musulmi kaza kaza a makaranta shikenan sai ya ware su mu kenan in aka ware su a ji sai ka ji ya ce a'udhu billahi minash shaitan sai mu dauka me yasa ya aka saboda zama cikin musulmi to akwai irin wannan yanzu a nan wajen kasar jiwa akwai wani hakimi yana nan ko da ban sani ba gaskiya wannan magana ya ko ya mutu don ko a lokacin ya kai shekara 70 da wani abu hakimi ne ai dagaci kuma pasto ne ba ma guje idan aka yi musu haihuwa ranar bakwai sai a zauna suna shine limamin sunan sai ka ja ce fatiha salati goma ga annabi fatiha da salati fati kun wallahu kafa uku salaki da nasi sai a shafa to sunan yaro jacob kun kun fahimta jama'a saboda ba ma guje ne ma'ana bahaushe ne dan asali yana cikin hausawa ya san al'adun da hausawa suke yi to shikenan wata wanda aka yi mishi magana sai ya ce a ai waɗannan al'adu ne irin nasu na hausawa ba musulunci bane yace fatiha da salati goma ga nan fatiha da salati fatiha fatiha da kulhu wallahu al'adun hausawa ne shi kuma bahaushe ne ba kan aka zo ma da raunin shi ba gan shi kamar imamin mazhabi Allahu aha Na'am. Pasto ne kuma dagaci. Kuma aka zo suna da daurin aure duk da Fatiha da kul wallahu suke yi. To yanzu abin da ake ce maka yanzu wannan in ya musulunta. Sai zo ya ce maka ya musulunta. Yace yayi wanka. sai ka tambaye shi sai ka ji yayi duk yadda addinin musuluncin ya tsara shi kenan kawai sai a ci gaba da yin komai da shi amma ka tashi sallah wannan karatun da ya iya sai a ce shi zai yi a sallah sai ce ai ya iya haka abin ya faru ga Amr dan Salma sahabi ne dan karami suke bayan garin Madina idan mutane suka to za su musulunta sai sun fara shigo ƙauyensu to baban shi dai dagaci sai baban shi sai ya ce kai in raka su wurin wannan mutum da ya zo da sabon addinin nan to wannan yaro amru yana dan shekara biyar shida sai je ya zauna annabi yana musuluntar da mutane sallallahu alaihi wa sallama yana musu karatu yana fatawa yana jawabi wannan yaro kafin ka ce wani abu ya haddace qur'ani da yawa rannan sai uban shi yace yo wanda irin abu ne kullum muna tura mutane su je su musulunta mu ma mu je mana gaba ɗayan jama'a kauye sai aka yi mishi mubaya aka je aka musulunta to sai annabi yace ku dubi wanda ya fi ku iya karatu ya zama limamin ku yace sai suka duba duk ƙauyen ba wanda ya iya sai ni yace shekara ta bakwai suka nada ni shine limamin gawa shine limamin juma'a shine limamin idi shine limamin salatu khams shine limamin daurin aure yana bada wannan labari ya kai shekara 86 a lokacin kusan shekara nawa 79 ko 80 yana libanci abinda wannan karatun yake nuna ka je ka samu askari tare da sharhin malam Yahuza ko kuma malam Abubakar na kusa da asalul madariki shine duk lokacin da wanda ba musulmi ba ya shigo cikin addinin musulunci idan ya jahilci addinin musulunci to in ya aikata wata bambar ma ba a hukunta shi idan kuma ya san addinin musulunci kafin ya shigo cikin addinin to abin da ya aikata kuma ana yarda da shi Jubairu ɗan Mut'im yace bai haddace suratul Tur ba sai a bakin Annabi. Yaushe ka haddace ta yace Annabi kullun yana sallah da magariba yana karanta ta a gaban Ka'aba. A lokacin shi kuma Jubairu yana kafirci yana dawafi. Ko kun fahimta? A Ka'aba sai Annabi yazo da magariba yana sallah. To in yazo yana sallah yana karanta suratul Tur. Shi kuma wannan ba musulmi bane yana nan yana ji da haka har ya haddace. shi yasa malaman hadisi suka ce na daga cikin sharadin riwaya ai na daga cikin sharadin bayar da riwaya shine musulunci idan zaka bada hadisi dole sai in kai musulmi ne amma ba sharadi bane sai in ka karba hadisin kana musulunci ta iya yi wa wani yana kafirci ya ji wani hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wani majalisi ya hada su daga baya ya musulunta sai zo ya faɗi wannan hadisin malaman hadisi na karba suna nan burjik a cikin bukhari da muslim hadisan da asalin sahabban sun ji hadisan ne lokacin su ba musulmi ba ne amma lokacin bayar da hadisan su musulmi ne bayanai ne masu tsawo sai ka je ka karanta al-Imam Suyuti a cikin Tadribur Rawi da al-Imam Ibn Kathir a cikin littafin shi Ikhtisaru Ulum al-Hadith Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam yake cewa wa in kana tarkuhu takasulan to kar ku manta muna magana ina hukuncin wanda ya yin sallah in ya ce sallah ƙarya ce to ya zama kafiri idan ko ya zama yana kin yin sallah ne saboda kasala ma'tiqabihi wujubuha amma ya yarda cewa wajiba ce kama huwa halu kafirin minan nas kamar yadda yake haka halin da yawa mutane yake a yau a zuwa sallah ba zai ba duwa ba ba zai yanzu ba kuma an jima ba zai ba amma in ka taba shi ba sai ce shi musulmi ne sallah ba zai ce wajiba ce to ina hukunce shi faqad ikhtalafa al-ulama fihi malamai sun saba waɗannan sun ce yana nan a musulmi shi amma musulmi mutumin banza waɗannan kuma sun ce ya zama kafiri wa sayati tahqiquhu ba'da hadha tantance wuri dangane da wannan mas'ala zai zo wallahu ta'ala a'lam ma'ana ba a zuwa tattauna mas'ala wannan mas'ala tana da girman muhimmanci jama'a shin musulmin da yake yin sallah da gangan amma ya ba wajiba ce kafiri ne ko musulmi don wannan matsala har yanzu jama'a ana dambarwa a cikin ta shekaru kamar goma sha biyar da ta wuce sai da wata babban matsala ta taba tasowa wadda idan mun je wurin zan gaya mana insha Allah ta'ala za ku ga dambar wadda aka yi akan ainihin website akan internet wannan malami ya ce kaza wannan malami ya ce kaza har matsala sai da ta nemi daukar salo ta koma siyasa kuma ومنها أنه قد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله بقوله أمر ابن آدم بالسجود على أن سجود التلاوة واجب idan mutum yana karatun alkur'ani sai ya zo ya karo da irin waɗannan wurare da aka ce a yi sujuda ina hukuncin yin sujudar almajiran imamu abu hanifa sai suka ɗauko wannan hadisi suka ce wannan ya nuna cewa sujuda ta tilawa wajiba ce wa mazhabu malik sai dai kuma mazhabin imamu malik wa shafi'i wal kafirin da imamu shafi'i da dawa daga cikin malaman fiqh annahu sunnatun suka ce a sujudar tilawa to ba kamar sujuda ce ta sallah ba sujudar sallah wajiba ce amma ta tilawa suka ce sunna ce wajabu an haza bi ajuba suka ba da amsoshi masu yawa game da ainihin wannan hadisi a ahaduha na farko suka ce anna tasmiyata hadha amran inna ma huwa min kalam iblis wala hujjata fihi fiha fa in qalu hakahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa lam yunkirha qulna qad haka ghayruha min aqwal al-kuffar wa lam yubtilha hal al-hikaya wa hiya batila kaji wata mas'ala ta usulul fiqh wata babbarwa ce mai girma amma bari ku ji ta a takaice hanafawa suka ce sujuda tilawa wajiba ce malikawa suka ce ba wajiba bace sai hanafawa suka ce to ai ga hadisi a cikin hadisin nan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan dan adam aka umarce shi da sujuda yayi sujuda sai ya samu aljanna dan gashi ne an umarce ni da sujuda na kuta ta tabbata da ni sai waɗannan hanafawa sai suka ce ai ba hujja cikin wannan hadisin domin ai shedan ne ya ce in Allah ya umarci dan adam ba a bakin annabi annabi ne ya faɗi shedan ne ya faɗa sai waɗancan hanafawa sai su a ya amma da annabi ya faɗi cewa shedan ya faɗi ai bai ci gyaran magana ba dalili ne akan ya yarda da ita sai waɗancan suka ce ba dalili bane maganganu ne annabi ya faɗa na kafirai bai ci gyaran su ba ya wuce wata mas'ala ce mai girma a cikin usulul fiqh mun ce ta alwajin sani annal murada am annal murada amru nadb la ijab suka ce ai hadisin ma umarnin da yazo umarni ne na mustahabbanci ba na wajibci ba asalis al murad al musharaka fi sujud ma fi wujudi wato sai suka ce a ana nufin sujudar sallah da sujudar tilawa dukkan su sun yi tarayya a matsayin sujuda ne amma wajen hukunci waccan wajiba ce wannan kuma ainihin wato mustahabbiya ce karshe menene abin da yake daidai wannan yana daga cikin abin da yake wajibi a kanka a lokacin da zaka ce Maliku ya ce kaza Shafi'i ya ce kaza Ahmad ibn Hanbal ya ce kaza ba za ka ce duk wanda kuka dauka yayi daidai ba ka bar mashirwanci baka da ilimi baka da saiti maganganun da suka yi lallai ne wannan tace eh wannan tace a wannan tace kaza suna karo da juna to dole ne akwai wadda take daidai saboda Allah na cewa wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abin duk da kuka yi sabani to Allah yana da hukunci akan shi qala al-jami' wa sallahu ta'ala anhu la yakhfa alayka ma fi al-wajh al-awwal min ad-da'f fal-wajh al-thalith huwa al-aqrab fata'ammal yace waɗannan amsoshin da suka bayar gaskiyar lamari kurakurai ne musamman amsar farko yace in ma har akwai amsa mai ma'ana ita ce ta uku ita ce gaskiya ne wannan sujuda ce a suna sun yi ɗaya da sujuda sallah amma hukuncin ba ɗaya bane don haka sujudu tilawa gaskiya sunna ce kasantuwar dukkansu a sallah suke amma suna da bambanci domin duk wani bayani a lokacin da ka zauna kake tahiya ko kuma fara daga tsayuwar sallah lokacin da ka tsaya a tsaye a sallah kana sallah me kake karantawa a yanzu fatiha to wannan tsayuwar hukuncin su ɗaya da fatiha don haka menene matsayin fatiha farilla to wal qiyamu laha fardun haka malam qawaidi yace to lokacin da ka gama karatun fatiha ka koma sura to karatun sura da kake yi ne matsayin shi sunna to wannan tsayuwar kuma yanzu ta koma sunna amma kaga tsayuwar in an dube ta a tsaye iri ɗaya ce baka zauna ka tashi dan ka rarrabe ba kana cewa ghairul maghdubi alaihim waladdallin shikenan yanzu wannan farilla ka gama ta ita ce mai fatiha to yanzu tsayuwar ta canza hukunci ta koma sunna haka lokacin da kake tahiya lokacin da kake tahiya tahiyan nan sunna ce mu'akkada mai karfi to amma lokacin da ka koma kana waɗannan addu'o'i na ƙarshen sallah kuma fa to waɗanda suke na sunnoni masu ƙarfi hukuncin zaman haka waɗanda suke na sunnoni mustahabbai hukuncin zaman haka a ƙarƙashin haka kasantuwar sujuda iri biyu ta haɗu a sallah baya haɗa hukuncin sujudar da kake na raka'o'i farilla ce amma sujuda da kake saboda karanta wata aya to wannan sunna ce wannan magana ita ce daidai jama'a mun gane don haka abinda malikawa da shafi'a wannan suka faɗi na cewa sujudar karatun alkur'ani mustahabbi ce sunna ce wannan magana ita ce daidai hanafawa wannan hadisin a cikin shi babu dalilin da zai wajabtar da wannan ainihin sujuda ina fata an gane to gashi nan al-Imam al-Qurtubi ya dauko wannan mas'ala ya tattauna tattaunawa mai tsawo kwarai da gaske wanda yake kana buƙatar ainihin ka samu wannan littafi nashi al-Mufhim wato Qurtubi ba wancan mai tafsiri ba malamin mai tafsiri na'am na'am
misali mace tana zuwa ɗaki tana karatun Qur'ani to ba ta tare da hijabi ta iya yi kawai ba ta iya yi mace ce tana zaune a ɗaki tana karatun alkur'ani sai ta zo wurin ayar da take magana sujuda ba ta iya sujuda ba ta iya yi ba sai ta ɗauko hijabi ta sa ba ba wani sharadi bane to na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah
dangane da bayanin da